إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba biyu ga wata na rabi'u thani hijira shekara 447 wanda ya dace da 24 ga wata na tara 2025 muna cikin littafin riyadu salihin yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da shidda za mu tashi wa an usair bin amur wa yuqal ibn jabir قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم ganin yadda tsawo za mu karanta mafassara abinda muka hudi cewa umar bin khattab radiyallahu anhu iya matsayin halifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza ata idza ata alai amdadu ahli yaman in tawaga ta madad ƙarin sojoji da ake tura garuruwa zuwa madina a tura su hilin hama ana turo ta kone gari iya kawo jama'a ana neman ƙari za a tura wuri kaza kasa a lokacin nan fatuhat islamiyya lokacin umar bin khattab bayan abubakar ya fara irin bude su bangaren bangaren iran za mu ce bangaren su iraq an fara dai bude gama amma umar ne allah ya ba shi dama a zamanin shi da umar duka abubakar shekara biyu daga ce umar ne ba goma baya lokacin umar bin khattab kwarai an yi fatuhat islamiyya shi allah ya ba a hannun shi aka karya kisara aka karya kaisar an karya daula ta farisa a lokacin umar bin khattab haka an karya don a hannun shi aka bude betul makadis shekara ta sha biyar zuwa sha shidda kenan shekaru kaɗan ne ƙware ma da bayan abubakar allah ya ba shi dama to kenan to ana kawo sojina da kone gari iya kawo gudun shi to idan amda da ali yaman suka zo in aka turo tawaga yan yaman suka turo mutane umar sai ka tambaya a fikun uwaisu bin amir a cikinku akwai mai suna uwaisu bin amir tambayar da yake cikin tawagar mutanen yaman haka yake yau da gobe duk in suka zo yan yaman ya tambaya hatta ata ala uwais radiyallahu anhu har jiran nan ana tambaya ana tambaya har ya kawo kan uwais bin amir da zama ga ruwaya a gaba da ya tambaya suka ce eh akwai mai wannan suna can iya cikin dabbobi iya kula da dabbobi ga wani ɗan agaji ne iya ta iya agaji kula da dabbobi kenan bai cikin ma manya-manyan gaba-gaba mai wannan suna iya can cikin kula da dabbobi karbe da wani matsayi a cikin jama'a zahiri sai umar ya kutsa ya yi zuwa heda ya je inda yake cikin wurin dabbobin a nan ne suka mani umar zuwa inda yake a cikin mutane a nan babu shi can suka ce ya can cikin masu kula da dabbobi da ya je shi ne faƙala lahu umar ya ce mishi an ta oyesu bin amir kai ne oyesu bin amir ƙala na'am ya ce ini ne min murad thumma min ƙarn daga ƙabila ta murad kuma da ƙarn kamar a ce ƙabila za a cikin hausawa aka samu adarawa aka samu goburawa aka samu katsina ko a cikin ƙabila kuma kai ne ɗan cikin daga mura da kake kuma daga ƙabila kaza daga jama'a kaza nan ma ce shi ne na'am umar ka tambaye shi da ya ce mishi faka na duka baras fabara ta minu ila mawuzi da kana da albaras amma ka warke ko amma akwai sauran kamar dirhami a jikinka tun da kima tambaye inda yake da inda yake sau gamuwa ba kana da albarasa a jikinka wanda amma diya wadda ke banda daidai dirham nan ma ya ce na'am ɗi haka yake ƙal laka walida kana da ma'aihiya ku ya ce na'am ɗi ƙal sai ki gaya min cewa to ni ke dalilin tambayar ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya fadar cewa iya gaya musu kenan iya gaya sahabai su umar ya ati alaikum waisu bin amir ma amdad ahalil yaman min murad thumma min qarn kana bihi baras fa bara'a minhu illa mawdi'a dirham ya ce mun ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya cewa ne ya ati alaikum uwais bin amir wani mai suna uwais bin amir zai zo gare ku zai zo madina zai zo nan madina ka mata ya ati alaikum annabi kinan bena eh kace na ashi labarin ke labarin na gebu annabi ba shi labarin akai zai zo ga annabi kenan da mai tabbatar da bena amma zai isko ku wani mutumin sunan shi uwais bin amir di ba filistin san musulunci Allah bi duniya kan karatu ba Allah ya shirya komi komi Allah ya shirya shi kurin fa sai ne kurki an programin komi yace wannan mutumin zai zo ma amdad ahli yaman zai zo cikin tawaga ta mutanen yaman kuma a yaman kin ma min murad daga kabila ta murad kuma a cikin muradakin ma min qarn kaji bayanin sa bayanin abin da ka razo ba abin ne a tsare annabi abin zai zo bayan shi bayan shi abin zai wakana shi bai gani bai gani ba zai zai abin a gaba yace wannan bawan Allah kana bihi baras yana da albaras cutar skeletor cutar cutar ta dahi amma yace musu fabara aminu illa mawdi dirham ya warke ke lokacin zai zo cuta a barzikin ta warke amma akwai sauran daidai girman dirhami a jikin shi kuma lahu walidatun huwa biha barrun iya da ma'aihiya kuma iya tsananin bi kyautata ma shi iya biye ga ma'aihiyar shi wannan bawan Allah haka annabi wa mu labari yace law aqsama ala Allah la abarra wannan bawan Allah matsayin shi a wajen Allah inda zai rantsuwa akan Allah Allah zai kubutar da shi mu ma'ana magana cewa inda yace wallahi yau garin nan sai an ruwa to kaga mai ruwa me zai kafara sai ko to bai kafara sai an ruwa ce wallahi yau garin wani bala'i ya zo garin nan koran to bala'in bai zawa ka bala'in zai zo sai bala'in ya zo cikin wallahi ba a kaza ba a kaza kin kuma amma abin kuma ba yi irin sun suka rantsuwa Allah bai bar su suka fara shi magana kenan shi lawa ka sama Allah labaru shi na da wata ruwa yake cewa ce yace ruba zu ash'as agabar lau ce matafin bil abuwa don aka samar da labaru annabi ke ce da yawa cikin mutane annabi ce da yawa akan samu su bayan Allah ash'as agabar ba su da ba su da wata kyakkyawar tawaga ba su da shiga ta kwalliya wani abu an gasa an ga babban mutum matafin bil abuwa inda za shi gidan wani ya koro shi bai da kima idan mutane amma a wajen Allah annabi ta lau aka sama Allah la abaru inda zai rutsuwa a wajen Allah Allah zai kubutar shi ga rutsuwa kafara iya da kima a wajen Allah amma a wajen mutane ba kowa bane ina karanta daga kai hankali da bayan Allah kaga mutum ba kowa bane ba kace mutunci Allah tsakanin shi da bayan shi tana zuciya tana alaka ce kai tsaye ba ba matsayi bane na duniya ba to shi annabi aka ba su labari ya ce ga matsayin shi da ma'ayyar shi iya biye ga ma'ayyar shi kuma lau aka sama an labar inda zai rantsuwa kan al'allah zai kubutar da yin kafara annabi ya ce mana fa in yastata'ata an yastaghfira laka fa fa'ala ce ma umar in ka samu damar gamuwa da wannan bawan Allah ka samu damuwar gama da shi wallahi ka nemi rika magafara ta Allah Allah gafarta maka haka annabi ya mu labari a matsayinka a siffaka fastagafara lahu ya roƙa mai gafara kuwa faƙala lahu umar umar ya taima wannan os aina turi yanzu ina kanuwa daga nan sai ce kufa idan gaba zai قال ألا أكتب لك إلى عاملها kana so rubuta takarda gwamna mai kulawa da kufa ya kula da kai in kaje kaje dan gata qal akunu fi ghabara nas ahabbu ilay yace in zamanto cikin yaku bayi wani ba kowa ba na yi son shiga cikin bayan Allah wani ba kowa ba ga magarin mutane da yin zama wani ga matsayi na an matsayi a gwamna zama cikin yaku bayi ya yi mai alkhairi bai bukata falamma kana min al'amil muqbil shekara mai zuwa sun sake dawowa kenan cikin alazai an sake turo tawaga daga yaman hajjar rajulun min ashrafin sai wani daga cikin dangin na west manyan garin sai ya zo fafaka umar cikin tawaga ta gaba kenan aka zo wurin babban mutum sai aka yi gatarin umar ya gama da wani mutum a ɗan garin fasa'alar an west ya ce mai ina labarin west kuwa kasan halin ya sai west ke ciki فقال تركته رث البيت قليل المتاع na bar shi babu wani abin kirki babu kaya babu kudi ba kadara suka ce babu kudi babu komi shin rasa ganin bashi da wani kayan kirki da bashi da wani abin gida da kirki kuma bashi da wani abu dukiya talaka irin talaka shi da haka da bar shi ya ba mu labari qal anan ne umar sai yake gaya ma wannan bawan Allah matsayin uwe sun zo sani ba shi umar ne ba shi labari kuma samu da ya kare shi kadan kenan bai ga kowa ba umar bai ga kowa ba sai yanzu kenan umar ke ga wannan mutumin matsayin wannan uwar suke mu a cikin ku ana magana bai kudi bai kudi waye shi ke son haka nan ya ce mishi ni umar ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ya'ti alaikum uwais bin amir ma amdad ahlul yaman min murad thumma min qarn annabi naji iya cewa zai zo muku kenan mutanen mujis umar wani mai suna wais bin amir ma amdad ahlul yaman daga cikin tawagogi da ake turowa daga yaman kuma daga kabila ta murad kuma daga qanan kuma annabi ce mana kana bi baras wannan wayar mai suna wais iya da albaras fabara aminuhu illa modi a dirham duk alabar suke ta jikin shi ta warke kaf banda daidai dirhami kadai tak bai warke ba lahu walidatun huwa biha barrun iya da ma'aihiya kuma iya kyautata mu wannan ma'aihiya ta shi lau aqsama Allah la abarra wannan bawa inda zai rantsuwa ga Allah kan wani abu Allah zai kubutar da shi ga yin kafara annabi ce mana fa nustata'ata an yastaghfir laka faf'al in har ka samu damar wannan uwar ya roƙa ma gafara ta Allah kai ka nema wannan bawan Allah kaga zai yi wani labari na wani babtun mai kima a wajen Allah a garinsu ba wanda ya sani shi iya komawa kuwa fa'ata uwesan ya nemi uwes ya iske uwes faƙal sai ce ma uwes kurin abinda ce mishi istagfirli ka roƙa mun gafara ta Allah ka roƙa mun gafara kenan a nan shi ya aiki da waccan ya ci riba wani abin da ya ce ma uwais ka roƙa min gafara ta Allah sai uwais ya ce an hadasu ahadis bi safar sali haba kai da ka zo daga wani bulaguron ayyin hajji ka zo daga wani bulaguro mai tahiya ta gari ka dawo kai gaba da kama adda ya ce kai ma firli roƙa min gafara kai kai bulaguron ka roƙa min gafara ta Allah mu a nan ne uwais ya gano dalilin da ya mai haka qal sai ce mishi laqita umar wasu ce mana bawan Allah kun game da umar yace na'am shikenan ya gano bakin zara shikenan fastaghfara lahu ya roƙa ma wannan bawan Allah gafara da ya nema fa fatina lahu nas daga shi mutane suka gano a ashe ga babban mutum a gari mu sani waliyin Allah eh muna ta muna da lalime gashi kat ai ana ganowa kuwa fantalak ala wajehi ko ne kama hanya hebar garin ka gudun fitina ba haikun gashi ba wadda ku fitine shi da da wannan ruwa ruwa musulun wafi ruwa ta da musulun wata ruwa ta musulun aidan an usayar bin jabir radiyallahu ita ma usayar bin jabir kin radiyallahu yace anna ahla ahla kufa tawafadu ala umar radiyallahu mutanen kufa sun zo a tawaga sun zo wajen umar wa fi marajulun mimman kana ya sakharu bi uwais a ciki akwai mutum ana mai kamar sunan masu na reni ana mai suke suna uwais uwais ka ko ta suke uwais ana mai suna uwais ana mai suke daga nan faƙali umar sai umar ya ce mishi hal ha huna ahadin min karniyin umar ya tambaye su ya tambaye mutane man a cikinku akwai mutanen karin ƙarshen karniyin faja zalika rujul sai wannan mutumin mai suna uwaisu ya zo faƙal umar anan umar ke ce mishi inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kadkal liman ɗan ya gaya mana cewa inna rajulan ya atikun min al-yaman wani mutum zai zo muku daga yaman yuqalu lahu uwais ana ce mai kinan kinan ne ana ce mai uwais la yad'u bil yaman ghayr ummi lahu bai bar kowa ba a yaman banda uwashi banda babashi kad kana bihi bayad shine albaras ke iya da wani hori mana albaras fada Allah ta'ala fa adhabahu illa mudi'a dinar aw dirham ya roƙi Allah ya ba shi lafiya kan wannan albaraskin Allah ya ba shi lafiya duka ya warke banda daidai dinare ko daidai dirham faman laqiyahu minkum falyastaghfir lakum nabi ce duk wanda ya gamu da wannan bawan Allah ya nemi roƙa mai gafara ta Allah wannan wata lafaz musulmin ne sai ya ce wa fi ruwayatin wata ruwaya daban ita mata musulun an umar radiyallahu anhu qal inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna khayra at-tabi'in rajulun yuqalu lahu uwais wa lahu walidatun wa kana bihi bayad famuruhu falyastaghfir lakum annabi ya ce hiyayyen tabi'ai wani mutum ne mai suna Uwais ana ce mai Uwais walahu walidatun iya da ma'aihiya wa kana bihi bayad iya da albar shine far annabi ya ce famuruhu falyastaghfir lakum ku roƙe shi ya roƙa mu gafara ta Allah yan wa'anan shine ake cewa kenan ka kalma ta tabi'ai ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta khairu tabi'in wannan wasu na cewa ai khairu tabi'i sa'id ibn musayyab wannan magana ce an aka ce sai musa lalle a malamai tabi'ai ba kamar shi wajen ilimi ta da tsantsani to amma wannan shaida ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ilimi magana ce ta fadala ta matsayin matsayin shi a wajen Allah ba ilimin bane ba shi Usaid ibn Sayyid bangaren ilimi ne amma shi wannan bawan Allah ne mai tsoro da kuma Allah mai shaida annabi ya mai shaida shine hiyayye khairu tabi'in gaba da kaf kenan bayan sahabbai a tabi'ai ba mai kiman uwais wannan si ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan iya karantar da kai da wata fadala ta mi ta tabi'ai kuma da maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ashe ana bashi labarin abin zai wakana a gaba tashin kiyama kana abu ne zai wakana a gaba kuma da shekaru masu yawa kuma ka san Allah wani duniya haka tukun suka tsanki tsammani kurin kala zabe kurin sallan haka abu kun yau kana ka tari a komai ga yau kana yau kana kalkashin tsarin Allah haka Allah tsara ba wani bakon kira zaɓi gudun hasashe ne ake kura abin yau kana a ga kaza an kaza an kaza duk abin da ka ga an yi wala tsari ne tartibi ne daga Allah subhanahu wataala ina ga wata rana Aisha radiyallahu anha an zo suna tahiyya lokacin wannan fitina sai ta ji hafshin kaunuka fitina yawan hafshi ta ce wani miya aka ce ta ce wani wuri ne a ga mata annabi iya dare ya ba su labari a cikinku a kowanda karnukan wuri ka za su mata habshi a musu ishara kan haɗarin fitan ce a cikinku aisha ta nuna magana ta ce a koma karnukan ko na annabi salama na annabi da umar salama ya shi umar salama hankalin shi a tashi annabi idan shi ya ya tarya canza ya tabbatar sai rasu lahiya ya ce na lahiya ya ce yanzu mala'ika jibril sauko ya bar labari za a kashe ɗana a wuri kaza har ga ƙasa wurin ya kama ne za ka shi kashe usman wannan hussein da shekaru masu yawa wajen talatin bayan shi maka abin yau kana har da ƙasa wurin aka ba shi kenan ba haka bane kurin abin yau duk abin da gawa kana tartibin haka Allah tsara ka ya programa komai shi kurin fasila abin yake to Allah sai ga annabi shi ne ake adama annabcin dama ka san a san wannan bawan Allah iya alaka da Allah kai tsaye kaza za a yi lokaci kaza ga wannan da wani sunan mutumin da halin shi da duk hata da wani abu ba kowa sani ba a ɓoye ke da wani abu ne da kai ya Allah sani abu na ɓoye da ka sa shi amma ya bashi labari ko annabi ga musu kuma ga hanyar da zai zo da suna da gari da kabila da komi haka kuma abin ya wakana kuma ne ya karantar da mu cewa ashe babu laihi ka nemi addu'a wanda kaga mutumin kware ne ba lahi bane ba magana kenan annabi ya ba su dama ku ce ya roƙa muku Allah kenan mutumin kware ne kuma sun nemi ya musu addu'a kuma ya musu shi ne mahimmancin kenan cewa ba laihi ila kula musan yanwa akwai maganar addu'a da wani kalma ta malaman tsubu ke kawowa ya ce ka roƙi Allah da bakin da bai zaɓen Allah kasan shi a wajen malaman tsubu ka roƙi Allah mai a wata kalma ce suke yanzu sun samu kai da musamman da ke wani da gazi ne sun suka maka ko bakin da bai zaɓa ma Allah sam kai za ka mana addu'a tun da ba kai kaka gaba ko ni ba ni ne ba wata da ba ta wai wata ba ta kire wai kina na so a kwanta ka tambaye malamin sama adda kake adda ka sa amma addu'a ba kai kai ba to shi babba gina zai sa ba Allah wai shi bai addu'a ba shi bai roƙa kai kun ba kai kai ba wata da ba ta eh shi dai wanda aka ga sali ka kana kana tsammanin mutumin kwarai ne babu lahi wani ma wani addu'a ba lahi bane ba sabai suna tambaya haka nan kaga shi ma wani ai shi ma wasu aya ce ma wanda ya mai tambaya kai da ka zo daga bulaguro mai kima na gari kai ka bada kamar addu'a kai kenan kenan hatta mu daga cikin halin kwarai ya samu addu'a eh a samu cikin addu'a misali mutum misali da aka ce misali da aikin haji kaje samu cikin addu'a an ka tai haji misali dan iya cikin tahiyya ta kwarai ire-iren wannan ne dalilan to wannan shine dai magana wannan bawan Allah Uwaisu bin Amr al-Qarni sai fasara ta kalmomi ce gabara nas ma'ana bi fitar ghain ghain al-mai wa jama'a iskan al-bai wal madd wannan magana shi ya sace kamar wannan abun su a can da babu wasali wannan don abin suke fasara ya ce bi fitar ghain kenan wannan ghakin fataha gare ta al-mujama kenan ainihin mai da kenan ga gainu kenan ga wai iskanu bayi da ɗarmi a kan bakin gabara an ce gabara a don abu ne mun kan tashi kwarin wani mai su su waye gabara an nas ya ce wa hun fukara uhun wasu alikuhun wa man la yu'rafa ainuhu min akhalatihim kurin mutane talakawa ya ku bayi wanda ba kowa bane cikin mutane ya su a bashi a cikin su ai ta yi ka bar ni cikin gabara an nas ko ahabu ilayya na haisar zama cikin yakuba yi ba kowa ba wani fitina haka shi ce da kuwa aka gano shi ka san dama ya kwanta alama mutumin kwarai ne kaga inda wani ne zo ya samu shi kenan ya samu ya samu ya samu kasuwa kurin ya samu royikon Allah da suke ya ta ya ta yi gurin kaga wani kwanta mutum yana gudun fitina gudun fitina kaga yasa ya bar wurin gaba daya wannan kuma kwanta mutanen kwarai kaga mu anan an doki cewa a cikin lokacin magabata na da kaɓon ƙarin nan in ba abu da lalace nan shi ma a nan wajen har abu da lalace ba a san ba malami irin na boka ƙa'ida can na magabata kwata-kwata babu bai cikin tarihin magabata ko na baya-baya korin malami ya zama na shi mai rabon Allah ne mai bukata rashe wajen malam mai neman armi mai neman arziki mai neman kariya bai cikin aikin magabata har na baya wannan lalacewa ce aka mai da addini abinci kasuwanci da addini yasa aka bude wannan kasuwa an kan zo a gaji mu a daga ce mala kurin a ce mala gari kaza kurin an san wani mai biya baka mai zuwa nake zuwa biya bukata ne kaman boka sai ce malam boka mai yawa nan haka ta malami daga bane ma aka san malamin karantar mu an gaba aka san karantarwa ma asalin muke malamai a nan wajen baka a kurin roƙon Allah ne kowa canza shi mai neman kariya mai neman horin jini mai neman arme mai maholiki mai kaza kulun can kulun kaman buro ce kulun ta neman kudi wannan duk abu daga baya ne ya lalace wallah bai cikin ake shi ka dole komai ayi wanda mai abun nan ka sana'a komai zai iya yi to babu wannan abu addini a ce ga wannan shine kurin a kurin matsayin mutum Allah ba karatu bane ba sa albani na mullah ke magana cewa hatta a ce an keɓance wani wa shine mai rukuya a dirkon ta shari'a ba ta bukatar wani wai shi ake ake shike nan gurin a duk mutumin agana kwarai ne ina iya zuwa ko shi yayi ba magana wani mai da wani abin zama aiki dan na samu matsala abin ya koma bokanci ya koma kan bokanci bokanci haka mu abin girba yanzu aka ciki sai yace da yace amdad al amdad ko jama'u madad wa hum al-awan wa nasirun alladhina kanu yumiduna muslimin fi jihad yace amma ya zama zai zo tare da amdad yaman ko me amdad yake ma fasara sune mataimaka masu kawo agaji kanu yumiduna muslimin fi suna taimaka musulmi cikin jihadi nan garin ya ka mutun dubu ko 100 ko za ko da gari ya gana shi sune mana amdad kin mana tawagogi da ake bada karin ramfar ramfar da ake na na gyara na yaki sai wannan ruwa ta wannan ruwa daga ta musulunci sai ce wa an umar bin khattab radiyallahu anhu qala ista'azantu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fil umra fa azina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'a'ik fa qala kalimatan ma yusurruni anna li biha ad-dunya وفي روايه وقال أشركنا يا أخي في دعائك عمر بن الخطاب كبال labarin cewa shi Umar yace ista'azantu annabi sallallahu alaihi wasallam nani mu uznin annabi sallallahu alaihi wasallam fil umra in ja'i umra fa'azina ne ban damar tahiya waƙal amma ya ce mini latansana ya ukhayya min du'a'i kakamance mu umar cikin addu'a ka dan wannan kakamance da mu cikin addu'a ka faqal kalimatan ma yasurruni biha ma yasurruni anna libiya ya ga mun kalma kalmar da a duniya ba abin nake so kamar wannan kalma wa fi ruwaya ta abin da ce mishi ashirikna ya ukhayya fi du'a'i kai tarayya da mu cikin addu'a ka ya dan wana cikin addu'a ka to amma nan sai ce hadisun sahih rawa abu dawud wa tirmizi wa kala hadisun hasanun sahih to illa wannan albani na mulla ya kawo ruwaya cikin da'ifa albani ke cewa wannan magana da ya yi takalidi ne shi imam nawawi ya yi ko imam tirmizi kan mas'ala inganta ruwaye a hadisin dai akwai matsala cikin isnadin gaskiyar magana illa wancan ma dai ya wadatar da mu na neman wani mutumin kware ko mai balaga kware ma da wacce ruwa ta tabbata musulun ko abin da yake cikin da fiqihun za mu ɗauka halitta cewa yin addu'a ga mutumin kware ko mai balagurin alkhairi ya addu'a wacce ruwa ta inganta ta tabbatar da shi amma wannan lafazin ne bai wannan hadisin bai da inganci wannan isnadin bai da inganci kurin wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru quba راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله عبد الله بن عمر كيتشوا كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان كما ابن دكي da kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kama abin ne da kullum yake yi halin shi ya zuru quba iya zuwa ziyara ƙuba ƙuba kaman tsakanin madina kaman fasahi uku ne biyu ce ba kaman dai kilo sha wani abu ne haka sha ɗaya shirin sha biyu daga masallacin madina iya zuwa can kuma yakan zuwa raki ba mamashi iya zuwa wata a lokaci ji abin hawa wani lokaci ba ta yakawa iya zuwa fayusalli fi rakatain zai salla raka'a biyu a wannan masallaci wannan ruwaya bukhari muslim sankata wata ruwaya abinda yake cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ati masjid quba kullu sabtin annabi iya zuwa dukkan iya zuwa masjid quba dukkan subudu duk sati ke subudu iya zuwa rakiban umashin iya zuwa a sama iya zuwa a kawa kuma shi ma ibn umar haka yake yi sunna bin wannan sunna nan me kana magana kenan zuwa wuri na kwarai annabi ya ma wannan wurin shaida har yake cewa ruwaya wanda ya je ƙuba ya yi sallah raka'a biyu birak za a ba shi lada kamar ya umara nan ne kada annabi ya kawo wani masallaci fadala amma kuma bai cikin masallatai yadda za a yi bulagoro don can kadai ga fadalar shi amma ba a zuwa ziyarar don can kadai dai a yi idafa na je madina shi ko kamar unguwa ce ta madina shi ne maganar madina ka tahi daga madina kuma ka tahi kuba ka samu wannan fadala wannan shi ne zuwa wurin kwarai na alkhairi sai babu fadala hubbi fillahi wal hatta alai wa ilaman rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu وماذا يقول وماذا يقول له إذا أعلمه nan zai bayanin fadala ta soyayya don Allah kuma da zaburar da mutane kan a yi soyayya don Allah da bayanin ka sanar da mutumin da ka san kana san wani ina san ka ka gaya mai kana san shi shi kuma da kace da kace kana san me za ka gaya wanda ya ce iya sanka don Allah ta za mu ji wannan bayani a cikin wannan babi da za mu karanta insha Allah sai ya kawo ƙala Allah ta'ala Muhammadu Rasulullah wannan aya ta Sotul Fatah Muhammad salama manzo ne na Allah shi ne manzo na Allah ya ce wallazi na ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar wa'inda suke tare da wannan annabin suna da kaushin hali ba sa saurara makafiri amma ruhama ubainahu amma suna masu tausayin junansu masu imani suffa ce ta wannan al'umma halaka ce tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadala min Allah wa ridwana wannan siffar sahabbai ce a cikin nasin Qur'ani kuma Qur'ani kadai ba ya Allah ya ce wa'annan abukan shi sahabban nashi suna yawan sallah ruk'an sujadan masu yawan ibada ne dare a yi jihadi rana a yi jihadi a kuma dare a yi bautar Allah cikin dare filata farkon zamani farkon lamari Allah ya masu habai tarbiyya da ibada sai suka ginu tukwan daga baya abuwa suka fara zauwa na ganta sotar muzammil umar da lila kalli da sufa abu sunan kalli da wasu da wannan sotar muzammil umar da lila kalli da kaɗan za ka rage nisfin alƙusmin ko ka rabin dare ko haka suka yi ta yi sabai tsawon shekara guda ta kuma aka samu ko yanzu allah ya samu za ku iya ba abin akwai harkoki akwai jihadi akwai bulaguro ko neman kuɗi sabai da kuma an musu training na yawan ibada ibada ta ƙara mutum imani ya ce tara mu ruka an sujadan subhanahu zai biyar da bihamdi wani bulatu min khaifati ya ce za ka gan suna masu sujada da rukuyi da sujada yabtaguna fadala min Allah da kuma suna neman fadala ta Allah da da Allah kana Allah musu shaida masu yi dan Allah ne kuran ki suna ne dan Allah neman fadalar Allah da neman yarda Allah hita simahum fi wujuhihim min athar sujud alamun su za gano su a huskar su hita alama daga gurbin sujada tunan malamai ke kai da kawowa gurbin sujada yawan sallah iya ba mutum wani haske a huska za a gano haske kwarjini na mai imani wasu a bar shi a zahirin aya ta yi min atar sujud kuma ta simahu ba ta yi hori bako za ko nuru ba nuru mai ta ta simahu alama sai zana ali ya ba labarin halin sabai ce za su rana cikin ibada dare cikin sujada ce za ka ga goshinsu ya ce kamar gwiwa akuya kenan goshinsu iyakan tarin sahabbai tabbas har sai tana iya siffanta halin sahabbai yan wa duk da cewa an san wannan masala mutum da gangam zai yi ya yi a banza amma abu ne yau da kullum in ka lura in dai mutum iya in dai mutum mai ibsalla ne cikakka wallahi kai kaga wata alama ba ce da kanta ba amma akwai alaman kuma iya bambanta mutum hata iri-iri ce akwai wanda hata shi mai kaushi ce dan nan take alama akwai wanda zai ka sallama amma bai alaman kai shi alaman amma tabbas wannan aya tana magana wannan Allah ta yi alama ai ta yi kuma ta sama mun fiju man gare inda kun suka ce ga suke hece min asal sujud dan amma wanda kun mutane ka sa maka wala inda iya ji inda kuma sai huska ne ko yanta sima fi hujjum gurum ko nurun fi hujjum gurum alama hasken sa a huska tasima sai ma alama wata wanta shi ne alama kenan kuma ta kuma a huskar su kuma ta min athar sujud daga gurbin sujada haka tana wakana tabbas a yau da kullun kadiba wannan hali ne mun ce kuma mutum wanda ya ga gurza alama kan kai a banza kenan sai wannan bayanin da Allah ya kawo sai ta zalika matalhum fi taura wannan abin da aka wadi na halin na annabi sallallahu Muhammadu manzon Allah ne wanda zai ma suka tare da shi a shidda al-kafaru ma bainam duk wannan sifar da makaranta a baya tun daga farko Muhammadu manzon Allah ne wanda suke tare da shi ga halinsu suna masu tsananin hali ga kahurai suna tausaya ma junansu suna yawan ibada ga alamarsu a fuska ta sujada duk wani bayanin Allah ce dalika masalhum fit taura haka misalin sahabban shi yake a cikin at-taura a rubuce haka halin wani al'umma yake saba namu haka Allah ya rubuta a taura ba Qur'ani kare ba zuwa kwari ka labari abin da ke bani na kwari ka labari kuma yace amma wa matalun fil injil tuma ha injila akwai ha injila akwai ka Allah ce wannan abin da aka na baya shine misalin wannan al'umma da annabi sabon shi a cikin attaura haka yake rubuce amma a cikin injilu ha kuma salon fil injil yace ka zar'in akhraj shata'ahu fa azaru fastagal fastaw ala suki yujru dharra yajzi bil kuffar amma a injil sifar sabon annabi zalma abinda ka rubuta cikin injil ita ka zar'in kaman zaman shibka ba da sheba shibka wani hatsi dawa shin zara abin tsaba aka shibka shibka wadda ba ta ice ba ya ce akhirar shata'ahu ya hudu dan halishin shi duk da san hatsi ko dawa ka shibka ko masara ko alkama in ta hutu ga kwarai rauni ga iya lagaye lagaye iska tana kada shi in ta gada ma fa'azarahu ana hankali iya ƙara ƙari fastagar zai kabri kaga ya kama kara ya hau kara ko amma harko lauri gare shi wannan siffar na al'umma haka take a cikin injil nan me ya ta kake nan ya kadar kai musulmi za su tashi cikin rauni a bigewa ne a kashewa ne a koruwa ne haka suke da rauni a hankali a hankali suna dan karuwa suna dan karuwa har ma aka samu aka yi hijira aka haɗu a madina ana dan haɗuwa aka fara badar aka yi badar kai aka yi handak don ga sanin dai mataki-mataki da aka gabi har Allah ya sa daula ta zama daula islamiyya gaba daya wannan haka yake a cikin injil wani bangare halinsu wani bangare yadda za su shiga matsayin addinin zai kawo a taura an rubuta wannan kuma a injil ga yadda yake halin misalin wannan al'umma Allah ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima kuma na duma Allah Allah ya musu alƙawari to wanda suka dan Allah ta yujibu zurra ta yujibu zurra za su rika burge ma'ana mashi ma'ana ma'ana aka ce manoma kenan yanda abun tsiron in ya tashi daga iya burge manoma haka za su kenan tashi da burge masu imani karshe ma ce liyaghiza bihum al-kuffar ƙarshe za a waye gari wani abin da yake birge manoma amma kahure za su yi bakin ciki da zai bakanta maka hurare cin nasararsu ta wani hujja ce imam malik yake hujja yake tabbatar cewa rawafin kahure ne kuran ta dimmi a dawa sahabi kahuri ta wani aya ce imam malik istinbadi imam malik wani aya hujja ce dimmikin sahabi kahuri ne kuran haka imam malik ce dimmikin sahabi kahuri ne ta wani aya jalata da ya gizbin kuffar kenan kawurai suke bakin ciki suke suke adawa da kawurai wannan haka to shi zai ya kawo wannan aya zama nauyi dai ta maganar ruhama ubainahu suna masu tausayin juna masu imani ya ce kuma ya kawo walisin taba uddara wal iman min qabalihim yuhibbun man hajara ilayhim ka halin ansar yace suna son yake kaga da tabawu dar al-iman min qablihim ya ka halin ansar wanda suka su ne a zamanin a Madina kahin muhajirai su zo wanda suka zauna kuma suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su suna son shi dan ce su ansar hal harauta ake zuwa ake ana tare da kuke tare yan kauyen sun ka abinci kuna ta ku saya ku saya da arha haka suke tare muhajirai wannan wannan wannan wannan wannan wannan yau ne ma na samu nawa ko ne ma na shi yake wani zai kama a taimaka da zama tare da shi ya mai ta yin dukiya da mata ba an ce saboda karamcin sabai ba sahabi daya da ya taba karɓar mata wani babu amma gona ma suka ci gaskiya sabai saboda kamewa su gaskiya ba za su zama to musu zama shi ma zamane sai rasulullah gaskiya mun yarda da karamcin su amma ba za mu so mu zama shi ma zamane ba kullum mun zo aka ba mu mun yarda gonarka da ka ɗauke ni mu je gona mu yi aiki tare da kai a gonarka an ƙare a raba haka sabai suka yadda duk da haka in su abraham bin auf shi da sa'id cikin wani aka sha da aljanna iya cikin masu kudin madina ya shiga hannun abdurrahman bin auf ya shiga hannun shi ya ce zo a raba dukiyar da kai gaba ɗaya mata ka zaɓa ya ce mata rike kayan kuma duke ka Allah mata albarka ni a kurin rasu kurin a kai ni kasuwa a gwada min kasuwa kurin a gwada min kasuwa jima kurin shi sai da bin zai ne ƙarshe dai haka aka yi biyar da ba ci ma zamane a gwada min kasuwa ya je ya zo ya je ya zo ƙarshe dai kwasa abdulhamid a cikin sahabbai iya cikin miliyoniya cikin sahabbai dukiyar zai bada ya bada ya bada kun gashi na ci an yi aisha ci an yi dukiya ta kuwa abin ya mun tsoro aisha ta ce kai ne ka bada kun ka taimaka kuna zai abin ya kai gaya zai bada dubu da kubi dubu da wani abu dinar dubu ya bada ya tara sahabbai ce ina ya tara muhajirai kurin gaba daya ya ba su ya ba su ina ansar a ba su amma abin kuma akwai shi haka dai ta rayuwar shi har mata wata ba nan ma kuma ga Allah shi da ka daune mata nan gaba ɗaya duk abin da shi cin sashen su shiki musu kaga nema ya ce je bai dauki mata kowa ba sai ya ce wa an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal wata rawar daga anas bin malik anas bin malik ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce abu uku annabi ce din mai su ya samu daɗin imani zai ji daɗin imani a zuciya me abu uku wannan ya ce an ya kona Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi mimma suwa kuma da warko ya ce ya zamanto Allah da manzan shi su ka so akan kowa ya duniya gayi san Allah da manzon shi wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah kuma ka so mutum ba dan komai ba na duniya kurin dan Allah dan mutumin Allah ne iya san Allah iya san addinin Allah soyayya ta Allah kurin wa an yakara an ya'uda fil kufr ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakara an yuqadhaba fil nar kuma ka zamanto kana kyamar komawa cikin kafirci bayan Allah tsamar da ka da kawurci ka kyamaci kawurci kamar da kake kyamar hada a cikin wuta wani abin guda uku dimme su zai samu halawatul iman ya yi ta Allah da kowa in zai sauya soyayya dan Allah kuma iya kyamar komawa kahurci kamar yadda ke kyamar shiga gidan shiga wuta wannan shine matsayin soyayya don Allah kenan wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo wa ana bi hurairah radiyallahu anhu annin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zillu imamun adil wa shabun nasha fi ibadati Allah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته مرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه a nan abinda yake cewa ruwayar da abu huraira yana cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce saba'atun zuluhumullah fi zilli mutane bakwai kalal mutane bakwai nau'in mutane bakwai Allah yana inuwatar da su a cikin inuwar shi ta al'arshi ruwa ta zurban inuwar al'arshi yawma la zilla illa zillu a ranar da babu wata inuwa yawon inuwa ta al'arshen Allah su waye wannan kalan mutane guda bakwai ya ce imamun adil shugaba nan ba ana ne limamin sallah ba al'imam shugaba na al'umma adali limamin sallah na yi ganka malamar alaji na gama shirkai ya sai daga tayyar kuro kayan makari a daga ta shiga tayyar ka bai san ka baya ba na nan shugaba na al'umma jagoran al'umma adali wa shabun da matashi na shafi ibadatin Allah azza wa jal mutumin da ya taso ma bai san ba sakarci gaba gyara a gaba ya zama ɗan kiki a daman na kware taso tun yaro ka sana ko ta matsala wata hudu ba shaidan wanda samu lalatattu cikin matasa suke yana abin ta kai sauran kurce ka dan more gaba da gaba karama da gaba ka ba shi kenan ka kai koma da kwarai eh kodan ka dan more kai kurce ka amma kai kurce ba da gaba kai waye kaza kai karawo wallahi shirme ne duk ga tsohon manza yaran manza ne duk ga tsohon manza wallahi ba gaba a dama nan manza ne duk ga tsohon manza ba gaba ne ba dama haka ya taso ya tsuwa wa manza kaga latan ta wani tsohon shegin tsoho ne da tijin manza ne to dama iya ruma haka ta ji kuma hai tsoho akan haka na fargabar iya rikon gaba zama da ta ce a haka ya taso to cewa da gaba na gyara shi ke haka wuce sannan na ya bayani cewa idan mutum iya saban allah akwai wata nukuta sauda take shiga zuciyarka da kai ya ta dan dugu yau kana yi kana dugu ta za a waye gari zuciya ta ri gaba daya wazin mabiji kenan yin aikin banza iya ƙara sa mutum nisa ga Allah eh kaka ce daga bana gyara kuma shine matsayin na kwarewa wajen Allah da ka taso ma matashinka wanda kuma dama ya rage lalace da gano wannan kuma shikenan yayi ba hanya kuran amma kaka ce daga bana gyara ana san wani damar da ka taso ma baka san ba hanyar banza kai to irin wannan suna daga cikin mutane bakwai wanda Allah ke ma inuwa ya shiga inuwa a shiga kiyama kenan na harko mutumin da ya tashi maka ce shugaba adali da mutumin da ya tashi cikin ibada a yi girma wa rajulun da mutum na uku rajulun kalbu mu'allaqu bil masajid da mutumin da zuciye shi tana rataye da masallaci ba kullum masallaci ba zuciye ma'ana in me yake huta iya tun lokacin sallah ka huta bayan sallah azhar duk in me kake in kunci zaka in aiki ne kana tunanin al'asa tana zuwa kaka makara in mutum zaka yi wanda sa rabe ma ko a tada ni in aiki kake kana lura duk aikin da kake in kasuwa ce iya aikin amma iya tunanin akwai al'asa tana zuwa shine ma kin zuciyarka tana da tayin sallaci duk inda kake zuciyarka tana can kenan wanda kenan lamarin sallah ya shagaltar da shi shi da ko kullum iya tunanin ko masallaci mana ibadar Allah to da ke mutumin da zuciye shi take rataye da masallaci shi ma iya cikin mutane bakwai wanda za a san inuwa al'ashi gobe kiyama sai caye wa rajulani shi na aka canan mahalli cad nasa magana mu ya ce wa rajulani ta haba filla da mutum biyu da suka yi soyayya don Allah aboki da aboki ne soyayya ce ba ta duniya ba don Allah kun suke son juna addini ga wasan addini kuran ya ce ijtama alai sun haɗu akan wannan soyayya don Allah wa tafarraqa alai haka suka rabu mutuwa ko gari ya raba su gobe kiyama Allah zai haɗa su ƙarƙashin inuwal arshi haka suka haɗa kan soyayya don Allah haka suka rabu mutum na biyar ne wa rajulun da'atu mar'atun zatu husnin wa jamal da mutumin da wata mace ta nemi sakarci da shi a wuri keɓantacce yana iya idan yana so mace kyakkyawa ga kwalliya ga kyau amma faƙal inni a khafullah ce ni ina jin tsoron Allah ta ka dokar Allah bai ƙin sakarci da ita Allah ya san shi irin wani mutanen Allah ya san cikin inuwa a shugaba kiyama mutum na shidda ya ce wa rajulun ta sadaka bi sadakatin fa'akafaha da mutumin da ya wata sadaka da wata abin sadaka fa'akafaha ya ɓoye sadakar mana babu riya gudun riya ɓoye wadda ya yi hatta la ta'alama shimalu ma tun fi ƙuminu har hagumkin shi ba ta san ba abin da dama ta bada don ɓoyewa na misalin ɓoye alkhairi wani bai gani ba don Allah kurin yayi ba don kowa ba to wanda irin wannan sadaka shi ma mai irin wannan sadaka don Allah bai su kowa ba gani da kai shi gurin shi ma iya daga cikin wanda Allah ke sa alƙashin ino a shigo gobe kiyama hecha wa rajulun zakara la khaliyan fafada da aina da mutumin da shi kadai ya tsaya ya tunani tuna girman Allah ya tsoron Allah ya hoshe da kuka kenan kuka na tsoron Allah a cikin halwa shi ma mai wannan Allah zai sa shi kalkashi ilo la ashi gobe kiyama wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kamata وعن وتروى لك أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المت لا زل إلا زلي وذلك ake cewa Allah mai girma da buwaya zai ce a wunin kiyama zai ce sela anil mutahabuna bi jalali ina masu soyayya saboda girma na saboda ni kuran suke san junansu ina suke Allah zai ce alyawm uzinum a yau ni ma zan inuwatar da su fi zilli cikin wannan inuwatawa wanda yawma la zilla illa zilli a yau babu wata inuwa sai inuwa ta musamman ka gama yawo shi ma da zai masu wannan tukuici na samun inuwa ashe gobe kiyama ya ce wa anhu to na gabata matsaya Allah ka yi mun darasin gaban insha Allah Allah sa ruwa mai albarka ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا واغفر وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته